بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da asubahi barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta ƙarshen karatunmu a wannan shekara na watan Ramadan yau ashirin da shida daidai ga wannan wata mai alfarma watan alheri Allah ya saba da mu za yi shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan fara kenan wanda ya dace da biyar ga watan hudu shekara ta a dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun da muke na wato iyayenmu mata a wannan gari mai albarka muna magana ne akan hukunce-hukuncen saki kuma da shi za mu rufe insha Allah wasu matsaloli ne masu ɗan rikitarwa kaɗan haka wanda insha Allah a kansu za mu tsaya don mu gane su a saboda mu fita daga cikin matsaloli yau za mu tashi akan hukuncin wato sakin wanda baya nan mutumin da baya gari matarsa tana wani gari shi yana wani gari ya aiko mata saki takarda ba abin ba kai a rubuta a bani a rubuce mutumin da baya nan wanda baya nan wanda baya nan ya rubuto takarda ya ce ya saki matarsa da hukuncin yin saki a rubutu wanda ya aiko bai yi magana da ita ba a rubuce ya aiko mun karanta muku isar um, wannan mata wacce take Fatima bintu Qais mijinta Amr bin Habs ya sake ta saki na uku na ƙarshe gaba ɗaya kuma ya aiko mata baya nan kenan ya halatta namiji ya aiko wa matarsa saki ko da baya nan wannan shine dalilin da wasu malamai suka ɗauka akan halaccin yin saki a rubutu lalle idan mutum baya nan rubutu yana matsayin zance ne rubutu yana makwafin zance ne idan akwai aminci aka tabbatar da dokoki da ƙa'idoji. Um, akwai maganganun malamai akan wannan sha'ani kamar haka ma'amar ya ruwaito daga zuhuri imamu zuhuri yana cewa idan ka taba alaiha bi talaqiha faqad waqa talaqu alaiha fa in jahadaha ustuhlifa idan mutum ya rubuta wa matarsa saki in ji zuhuri in ya rubuta wa matarsa saki to fa sakin nan ya auku inda ya rubuta to saki kan ya auku idan kuma daga baya Musa ya ce shi bai yi ba ya rubuta ya ce shi bai yi ba to ya za yi kin san akwai maza masu irin wani abu ya yi sai ce bai yi ba to sai a sa ya rantsuwa a je wajen alkali ko wajen malamin addini a ce rantsuwa da Allah idan ƙarya yi rantsuwar ta ci shi sai ya je ya buga rantsuwa idan ya rantsuwa sai a ɗauki maganar maganarsa matar ita sai ta yi haƙuri sa'id ibn mansur kamar yadda ya kawo a cikin as-sunan ya ce daga al-hasan tabi'i ne al-hasan al-basri an samu wani mutum ya rubuta takardar saki wa matarsa sai kuma ya goge ya rubuta kuma sai ya sa biro sai ya kansile summa mahahu qabla an yatakallama kafin ya mata magana ya tabbatar da saki sai ya goge an tambayi Hassan al-Basri me hukuncin wannan yace laysa bi shay'in illa an yumdiyahu aw yatakallama bi sai dai in yayi sigineta ya zartar yace gashi um ya sake ta ya kuma sallame ta um, bayan ya rubuta to wannan kan yayi ko kuma bai rubuta ba ya faɗa da baki wannan ma dalili ne da yake nuna ashe ana iya yin saki da takarda imamu shafi'i ya ce idan kana rajulu ga'iban an imra'atihi in mutum baya nan ya bar matarsa kuma ya matsu ya sake ta bayan baya nan fa arada an yutallika hali sunnati ka taba ilaiha sai ya niyan zai sake ta to kawai ya rubuta mata takarda imamu shafi'i ma ya yadda ana iya rubuta takarda a matsayin saki in mutum baya nan ya ce mata idan takarda ta ta zo miki kuma ki sani kin yi haila bayan na fita daga wajenki kin yi tsarki kuma kin san ba mu haɗu ba fa in kunci zahiran fa anti taliq idan har kina cikin tsarki yanzu to na sake ki na gode ni na tafi inugu ba zan samu dawowa ba kuma kina gida ya aiko miki da wannan bakar takarda al'amari ya lalace halakan wanni eh mu windi mu windi dare darewal eh mu yofi mu Allah ya sauke Imam Shafi yace in yayi haka yayi ka aika mata ka ce in kin yi haila bayan na tafi ko kuma kin sani bayan na tafi kin yi haila kun ba mu haɗu ba saboda halinki da bayi da kyau na hana ki fita unguwa kin ki na hana ki yawon gulma da kiti fifi kin ki na hana ki faɗa da makota kin ki na hana ki abokantaka da wance da wance kin ki don haka na sallame ki ga takarda nan a tafi gida a je a ta fama kuma To wannan shine ra'ayin malamai waɗanda suke ganin za a iya rubuta takarda a isai. Amma a babi na ilimi ba mamaki ku je wannan ba a yin sake da rubutu kawai sai an yi magana da baki. Bai yadda da sakin takarda ta rubutu ba. Daga cikinsu akwai Imam Ibn Hazm a cikin littafin muhalla. mujalladi na goma shafi na ɗari da casa'in da shida abu muhammad ya ce wa man kataba ila imra'ati bi talaq fa laysa shay'an duk wanda ya rubuta wa matarsa ya rubuta wa matarsa takardar saki aikin banza ne ba komai bane in dai sakin rubutu ne yace wa qad ikhtalafa an-nas fi hadha mutane sun sabani akan haka yace ga hujjarsa Allah ya ce at-talaqu marratan Allah ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna yace wala yaqau at-talaqu fi al-lughati allati khatabana Allah ta'ala biha wa rasuluhu ismu tatliq ala an yaktuba inma yaqau dhalika ala al-lafz bihi wadannan ayoyi at-talaqu marratan cikin surah al-baqara fatalliquhunna li'iddatihinna surah at-talaq aya ta 1 ibnu azam yace ai Allah ce ku saka ya ce wannan umarni da Allah ya ce a sake mace da iddata to Allah bai ce da takarda za a sake ta ba ya ce dole sai mutum ya furta da haka a wata masabar ta malamai in dai miji rubuta takarda ya bai faɗa da baki ba kawai takarda kika gani bai yi magana da baki ba to sakin bai yi ba in ji wa in ji sheikh abu muhammad ibn hajar al-zahiri ya ce sam dole sai an yi lafazi yace id lam yujib dalika nassu babu wani nassi da ya wajabta tabbatar da sakin mace da rubutu ba furici yace wa billahi ta'ala tawfiq kuma daga cikin abin da zai karfafa magana ibn hazam a wani lokacin takarda ana iya yin ƙarya fa wani yana iya rubutawa wata dan sharri ya aika wa matar abokinsa ya ce ya sake ta ya kwafi rubutun mijin to yanzu a nan gurin tsakani da Allah in dai bai yi magana ba a zartan masa wataƙila maƙiyinsa ne zai rubuta miki ko wani ƙaninsa da kuke faɗa baya son ki ije ya rubuto takarda in naɗe ta ambulan ya fesa mata turare ya kai miki ya ce ga sako in ji yayana ki je ki bude ki ga masifa kuma alhali yayansa ba shi ya sake ki ba zai iya yiwa wani ya yi ƙaryar rubuta takarda a maimakon wani in an ce rubutu da sigineta ana iya sata rubutu ana iya sata sigineta stamfi ma ana iya satar stamfi a buga mutum a bashi na ƙarya zamanin da yanzu mutane suna iya shiga banki ba da gangan jikinsu ba da wayar hannunsu su shiga bankinka su sace maka kuɗinka ballantana rubuta wa matarka takarda baka yi niyya ba yanzu ko tsohuwarki idan ba kwa shiri tsohuwar mijinki in ba kwa shiri za ta iya sa wani ɗanta ya ce rubuta wa shegiya takarda har da zagi to kin ga wannan maganar ta ibn hazar tana da ƙarfi cewa lalle idan mutum ya rubuta takarda sai fa yayi furuci da baki gaskiya ni wannan ra'ayin ya burge ni kwarai da gaske ko da baya nan to lalle ya bugo mata ko a san yanda za a yi ya aiko bayan ya rubuta ya ce shi ya rubuta takardar nan saboda canjawar zamani shi ibn hazm din a wata riwayar ya nakalto daga wasu malamai imam malik da lais ibn sa'ad al-misri da imam shafi'i su kam sun tafi akan duk wanda ya dauki takarda da hannunsa yayi niyya ya rubuta wa matarsa cewa shi wane ya sake ta tana karba to ta saku amma in ya rubuta wa lam yanwi bihi talaqan falaysa bi talaq wannan wani karin bayani ne idan mutum ya ɗauki takarda ya rubuta ya ce ya sake matarsa don barazana bai yi niyyar sake ba in ji laisu in ji maliku in ji shafi'i Allah musu rahama cewa ba ta saku ba ibn hazm ya kawo wannan magana dai ya daɗa ƙarfafar ra'ayinsa cewa to idan har shi mutum da kansa zai iya rubuta takardar nan ta saki kuma sai an tambaye shi a ce kayi niyya ko baka yi niyya ba yace to ai ba maganar cewa an sake mace da takarda haka kawai za magana ba sani ko kuna ganewa kenan yanzu mijinki in ya rubuta takarda kika gani kika dauka ba maganar ki je ki ta ihu ya sake ki sai an tambaye shi kayi niyya in yace ni ban yi niyya ba barazana ce na rubuta ne na ajiye aljihu ta dauka baki saku ba ko da ya rubuta ya sake ki din dole sai da niyya to yanzu irin matsalolin da ake ta kawowa cewa ai wani ya sake wance wani ya sake wance a takarda aljihunsa ta je cire kayan wanki ta je cire masa kayan wanki sai ta ɗauki takarda ta zo tana ta kuka shi kuma yace shi bai sake ta ba da sauransu maganar miji za a ɗauka yanzu akwai wani kes da na warware wata shekara aka kawo min matsala mata ta ce miji ya suke ta me shaida ta ce ga takarda na ce ga takarda ta karko takarda ta ba shi wane wane ya suke matarsa na waiwaice shi yace wallahi ban suke da malam ta ce gashi ka rubuta yace ba ni na rubuta ba ta ce shi ya rubuta rubutunsa ne aka dauko aka ga irin rubutunsa ne malam ka suke matarka yace wallahi ban suke ta ba ke ya aka ita ce wallahi ya cike ni a ina kiga takarda ta ce akan akan TV da zai fita da kudin cefane da komai ya hada min da takarda ta ta saki ni ko na hada na gani aka buga aka raya aka rasa yadda zai na ja ta gefe na rarrashe ta na rarrashe ta abu ya gagara na kira shi na rarrashe shi yace wallahi ban sake ta ba malam mata ta ce na ce tab cingam kenan gidan danko kuran karfe makale mata kenan tana ya sike ta yana ba a saka ba ya ce yana son kayan safa na ce duk da haka ya ce a ina son ina son ta ma ai akwai ta da alheri kai ai mata suna gara mutane wallahi Allah dai ya mu fi karfin su ko ba za ku ce amin ba yau kai ko na kara ma kwa faɗa yau fa sallama kun san ya aka yi da matan nan miji ya ce malam zan tafi ta dawo gida bayan magariba ta ce ni fa ba matar ka bane ka sake ni ya ce wala ban sake ta ba na ce to a dan bani a ba a dan bani wuri ni ma na dan na dan tsahirta in dan sha ruwa in nutsu dan duk ayoyin da zan jawo da hadisan da zan jawo sun gama karewa na ce ba da wuri in sake dawa wata na ce kinga ni mai taimakon ki ne kuma na san halin maza ba kirki bane da su in kin san ba kya san sa ki gaya mana gaskiya tsakaninki da Allah ga Qur'ani ni zan tsaya in ma bai sake ki ba ni zan nema miki haki sai ya sake ki ba za mu bari ya zalunce ki ba dan Allah dan girman Allah wannan takaddar waye rubuta ce ni ne ta kifa kanta ta ce ita ce na ce to me ya kai ki ta ce wallahi malam ba na son sa ne ya ishe ni na gaji da shi na ce to Allah miki albarka kin yi kokari kin mutunta ni da kika ga mun gaskiya na ce to yanzu kin ga a shari'a tun da ke kika rubuta ko da mun yi ruling mun yi hukunci cewa auren ku ya mutu fa a wajen Allah bai mutu ba in kika je kika kara aure aure kan aure ne Allah ya ce kwarai kuwa to yanzu ya za a yi na ce bari yanzu ki dan tattara kayan ki koma ki duk abin da ya miki ki bugo miki ga yamma ni kuma ni na sanya zan yi da shi na kira iyayenta na ce to a kula da ita ana cutar da ita ana shiga hakkinta takardar nan dai an dai gano daga ina take amma ba sai an yi dogon bincike ba a bar mun magana a hannuna za ta koma gida kawai ai mijin nan tun daga nan mun hadu sai gaisuwa malam Allah ya maka albarka na ce na gode na fa gode malam Allah saka da alheri an dawo masa da yar abarsa kun gan ku nan kun gan ku ku mata Allah Allah ya kare mu da sharrin ku wallahi da kaidi ina gaya muku wannan ne saboda yarki saboda kishiyarki saboda kaza ɗinki ba koyaushe mace za ta faɗi magana haka kawai a sake a kyale ta ba to shi yasa maganar ibn hazm din nan akan tabbatar da sakin mace kawai daga ganin takarda a ce an sake ta ibn hazm yace sam bai ba dole sai yayi magana tunda su hatta su imamu malik da imamu shafi'i din da su imamu lais sun tabbatar cewa in mutum ya rubuta ya ce na fa rubuta na fasa eh lalle na rubuta amma na fasa shikenan bata sako ba kin ga ashe ba a aiki da maganar takarda sai harshe ya sa baki Ibn Qudama a cikin littafin Al-Mughni shi ma yayi magana duk wanda ya rubuta takarda ta saki wa matarsa yace fa inna wahu suna ta kawo niyya fa in yace ya kulla niyya saki ya gaya mata to taso haka Sha'abi ya faɗa haka Nakhai ya faɗa haka Zuhri ya faɗa haka Imam al-Hakam ya faɗa Abu Hanifa ma haka Malik ma haka daga Shafi'i ma haka wasu malaman suka ce kai in dai takarda ce a rubuce ko ya yi niyya bai yi ba ko ya yi niyya suka ce to ya za a yi aka ce ya za a yi suka ce sai ya yi magana sai dai in kurma ne sai dai in me sai dai in kurma ne me dalilin ku suka ce ai filun ne min qadirin ala tatliqi falam yaqa bihi talaqu kal isharati yana da ikon ya bude baki ya ce ya sake ta bai yi ba yace bai da bambanci da wanda ya nuni at-talaqu bil ishara kenan wannan wani sabon hukunci ne shi kuma kamar wanda yayi wa mata saka da hannunsa yace fita mana kama gabanki yayi ishara da hannu yayi wani abu ko kuma ya nuna da hannunsa kamar kurma ba kurman bane amma yayi mata ishara igiyar aurenki ta tsinke tafi ma'ana da ishara ba a sakin mace da ishara ba a sakin mace da wata alama alama haka da hannu ko da da baki sai ki kama ihu ki je ki ce ai ya sallame ki ya kore ki at-talaqu bil ishara kenan suka ce bai yi ba ibn qudama ya dada yin magana yace mu a wajen mu rubutun takarda na saki ai kaman wato magana ce mutum yayi da za a iya ganewa ta hanyar harufa yace fa in fa idza ata fiha bi talaqi wa fuhima minha wa nawahu waqa'a kal lafzi in miji ya rubuta takarda ta saki kuma aka karanta aka gane ma'anar saki yake nufi to ai kamar ya lafazta ne da bakinsa in ji ibnu kudama dan haka saki dai ya faru ma'ana yana musu yana inkarin maganan waɗanda suka ce sakin nan bai yiwu ba in dai da takarda ne yace wali annal kitabata taqumu maqama qawlil katibi rubutu ai yana tsayawa ne a matsayin maganar marubuci in kai rubutu kamar kai magana ne yanzu na dauki biro na rubuta na bawa yar hizba na ce gashi ki sanar musu sai ta ce jama'a malam ya rubuta takarda ya ce ya rufe tafsiri yanzu yanzu nan kowa ta tafi gida ban yi magana ba sai na tashi na tafi kun ga kun yi amfani da rubutuna kun fahimci zance na haka ibn qudama ya faɗa wato akwai rikici da sabani da yawa dangane da yin saki a takarda abul khattabi ya yi magana cewa maganan masu rubuta takarda ba su yi niyya ba lallai akwai waɗanda suka tafi cewa saki bai yiwu ba samsam bai yiwu ba to akwai wata magana da ibn qudama ya kawo yace bari dai a warware rikicin nan idan mutum yana so ya ce ya rubuta wa matarsa takarda ta saki kuma sakin ya yi to sai ya zo da shaida guda biyu sai ya zo da shaida nawa guda biyu ta can za su zagayo ba hanya a nan fa ga wurin gaman ta can yake kujerun ta can ne ina fatan kuna fahimta kenan a wannan riwayar sai an yi mai sai an rubuta shaida sai an ba da shaidu guda biyu sun goyi baya to kun ga wannan magana tana da dan karfi gaskiya a rubuta takarda a kafa shaida to wannan karzance yayi in babu shaida to bai yi ba to mun gama wannan matsala magana ta dan dama dama da za a ce saki ya yiwu dan dama dama da za a ce saki ya yiwu an dama dama a rubutu a kafa shaida guda biyu Allah ya ganar da mu ra'ayi na biyu a magana ta gaba shine yau abinda zamu tattauna me hukuncin wanda babansa ya umarce shi yace ya sake matar babansa ne umarce shi yace ya sake matarsa To, sai ki mai da hankali, in kina yi wa suruki rashin kunya, kina tsokalan baban mijinki, kina ƙulla rashin gaskiya a baban mijinki, ko kuma yana baki umarni baki yi, ko baki ɗan dafa abubuwa kina kai masa. Wallahi, in tsohon nan ya zuciya, in tsohon nan ya zuciya, in tsohon nan ya zuciya, ya ce a sallame ki. to kin gane ba zai bawo ɗansa umarni ya ƙi sallama ki ba da haka shi yasa kullum a karatu ina faɗa ina daɗa maimaitawa cewa ku yi ƙoƙari ku rinƙa girmama iyayen mazajenku ku kyautata ku faranta kar ku yi saɓani da uban miji kar ku yi saɓani da uwar miji kada kada kada duka da haka ina ba da shawara a nemi sulhu da iyayen miji abu dawud ya rawaito hadisi daga ibn abi zayd yace haddathani khali al-haris an hamza ibn abdullahi ibn umar daga babansa yace kanat tace imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana umar yakrahuha فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها يا عيسى أنستوا Abdullahi dan Umar yace daga baban shi ya ce ƙarƙashina ina da wata matata ya ce wallahi ina son ta ya ce kuma amma umar baya son ta babana baya son ta kenan zai iya yiwa mahaifinki ko mahaifin mijinki an samu saɓani ke baya son ki wala Allah halinki ne baya da kyau wala Allah gidanku ne ba dangin ƙwarai ba mutane ne masu mummunan hali da ɗabi'a mara kyau zai iya yiwuwa sai babansa ya ce a sallame ki ya ce babana umar ya ce ka sake ta ya kai abdullahi ashe uba yana iya ba da umarni wa ɗansa ya ce ya rabu da matar shi ya ce sai na ƙi to ga wani sabon hukunci ashe miji kuma yana da ƙarfi akan matarsa mahaifinka bai isa ya sake maka mata ba dole kai ne za ka sake matarka mahaifiyar miji ba ta iya sake matar ɗanta dole a dolen dole mijin dai shi zai iya sakewa ana kawo mana kyas sai wata da tana kuka ta ce ai ita surkinta ne sake ta uban mijinta shine ya aiko ya ce ta fita ya sake ta an tambayi miji ya ce shi bai san zancen ba wallahi ba ki saku ba dole sai in mijinki ne ya ce ya sake ki akwai wata suruka kam mai zafin rai da fada da yaji da citta ta samu surukar ta matar ɗanta kenan ta ce na sake ki ki tattara ki tafi ba gidan abu kazanki bane kin zo kina cinye mana abinci kina kaza kina kaza kina kaza subhanallahi wannan abu ya munana an samu kuskure Allah ya mana afuwarsa Allah ya gyara halinmu labari ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kaji Umar ya bada umarni Umar ya bada umarni ya ce a sake mata Abdullahi dan Umar ya sake matar shi shi kuma yaƙi manzon Allah ya ce a gaya wa Abdullahi dan Umar ya saki matar tasa kamar yadda baban shi ya bashi umarni to wannan yana nuna mana mahaifi yana iya bayar da umarni mahaifi yana iya bayar da umarni ya ce a sallame mace kuma a sallame ta da haka ina baki shawara in aka samu matsala babanki baban mijinki ya ce mijinki sake ki ke kika jawo amma dai ya yi haƙuri kada ya ba da umarnin don saboda akan je faɗa wallahi cikin damuwa ubanka ya ce ga abin da za ka yi abu ya zo ya gagara Allah rufa asiri saki uku a lokaci guda na muku bayani in mutum ya ce ya saki matarsa sau uku a lokaci guda to wannan saki ɗaya ne akwai maganganun malamai masu yawan gaske ba za mu iya wato kawo su duka ba a yanzu amma wannan matsalar tana yawan faruwa ana yawan tambayar mu ya yi zuciya ya ce ya sake ta sake uku ya yi zuciya ya ce ya sake ta ɗari ma to yanzu ya za a yi akwai matsala akwai damuwa wasu sun ce ta saku yawwa sai kin ƙara sabon aure ba za ku sake ci gaba da zama ba in kun ci gaba da zama zaman zina ne wasu ko malaman suka ce a'a in dai a waje ɗaya ne bai yi ba eh dole sai dai in daban daban daban daban su imamu shaukani sun yi bayani haka suka ce falhasilu anna talaqas salas mujtami'atun la budda la yu'addu illa talqatan wahida tahillu ba'daha al muraja'a in dai sake uku a dunkule ne yace ya sake ki sake uku to gaskiya saki ɗaya ne ko saki biyu shi ma saki ɗaya ne ki daina zuwa kina ta yayatawa kin ce ai saki uku ya miki a'a ki ga babanki malamai sun ce saki ɗaya ne akwai takaddu littafan ibnu taymiya yayi maganganu akan wannan da yawa Allah ya masa rahama cikin majmu'ul fatawa ilamul waqi'in na ibnu al-qayyim duk sun yi maganganu akan wannan Ahmad Shakir Allah masa rahama yana da littafi Nizamu Talaqi fil Islam shi ma ya kawo wannan hukunce hukunce hukunci na gaba wanda ya ba wa matarsa zabi yace ki zaba ko zama ko saki duk wanda ya ba wa matarsa zabi shin haka ne ta saku ko bata saku ba akwai riwaya daga Aisha ta ce wata rana manzon Allah ya ba mu zaɓi hayyana na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faktar nan la wa rasulahu fa lam yu'addu zalika alaina shay'an wata rana annabi da kansa ya ba mu zaɓi yace in za ku Allah ganar da mu to shine malamai suka faɗa kamar yadda masruq ya tambayina na Aisha anil khiyarati fa qalat khayyarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afakana talaqan tace annabi ai ya ba mu zaɓi zaɓin da ya ba mu saki ne maza ku daina magana duk wanda ya bada matarsa zaɓi ko saki ko zama to ba saki ba ne to wanda ya ce wa matarsa al'amarinki yana hannunki kana nufin ka sake ni ya ce na ba ki kanki in kin ga dama ki saki kanki in kin ga dama ki bar kanki maza haka suke wani lokacin da yawa daga cikin malamai suna faɗa duk wanda ya mallaka wa matarsa igiyar saki ya ce amurki biye diki al'amarinki yana hannunki aurenki yana hannunki wannan matar ta ce to na saki kaina tun da ka ce abu yana hannuna to yau ina shaida ma na sau kaina na saki kaina to tabbas sakin ya saku ashe mace tana iya sakin kanta in mijinta ya mallaka mata igiyar duk mijin da ya gigita ya je a rawar kansa ya ce ya mallaka wa mace ta sake kanta sai ta ce to ko ta rubuta wa kanta ta saki kanta suka ce ya ka'u talaqan to amma sun yi sabani shin to saki ɗaya ne ko saki uku ne ko saki biyu ne da yawa suka ce a wannan saki ɗaya ne kawai kenan mace tana iya sake kanta yaushe in miji ya ce na mallaka miki igiyar aurenki a hannunki ki je yau ke za ki iya yin sakin in kin ga dama ki saki kanki in kin gida ma ki zaunar da kanki a gida ni na yi tafiya ta abin na ya ishe ni in an matsanta min zan gudu zan bar kasan nan zan ma tafi iya kuri iya kuri karka gudu masara ta yi tsada man gyaɗa ya yi tsada rayuwa ta yi tsada to amma akwai maganganun malamai ba lokaci da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa duk mijin da ya ba wa matarsa igiya a hannunta ya ce ta saki kanta ya ce ta saki kanta ta saki kanta ta ce ta saki kanta to ba ta saku ba sai in ya zartar ya ce to shikenan tunda kin saki kanki ni ma na yadda na tabbatar kin saki kanki da haka dole kenan sai yayi me sai yayi magana saboda mata ba hankali bane da su wasun wata wallahi aka bata za ta ce na rubuta wa kaina dubu uku sake dubu uku ma saboda ba a son ka ai na gaya muku duk kiyayya wallahi tallahi kada Allah ya jarabe ka wai matar ka wai tana kinka ko wata mace tana kinka Ibn Hazm an tambaye shi kamar yadda zuwa cikin muhalla aka na makallawa yaya labarin mutumin da ya ba wa matarsa igiya a kanta a hannunta ya ce in ta ga dama ta yi ta zaɓi sake ko ta zaɓi mijinta ya ce duk shirme ne mutane ku daina ɓata lokaci wai wai mutum wai ya ce wai ya ba wa matarsa wai yancinsa Allah kai ya ce kai saki ba mace ce ce ta saki ba da haka a wajen ibnu hazam ko kin saki kanki so dubu ɗari uku to baki saku ba ya ce wannan ai wasa ne yaya namiji zo abin da Allah ya ce ya yi da kansa ya ƙi ya yi wai ya yi zuciya ya ce wa matarsa wai tattaje ta saki kanta ya ce la shaya wa kullu dalika sawa ya ce fala tutallab ko fala tatlub bi dalika wala tahrumu alaihi ba ta haramta ba wala li shay'in min dalika sam ya ce ko da sau dubu ta zaɓi saki a banza ne ba ta saku ba to akwai matsaloli da yawa bana kuma ga yadda abin ya zo mun rufe ne da matsalar saki jikin ku ya yi sanyi wallahi ba kwa san matsalar sakin nan to amma saboda ana yin kuskure a ciki muka ce za mu abu nan baɗi in Allah sa da rai da lafiya da nan sauran shan ruwan namu sai mu ɗora sai mun kammala sai kun warware kun warke gaba ɗaya taras akan abin da ya shafi harkar saki ya zama ku ne malaman saki ku ke koya mazajen ku yadda za su sake ku a'a to kaji ba sa so wai To, za mu yi wa maza wannan karatun kawai, su je can su ƙari ta ko? To, abin nan faɗa daidai Allah shi mamu lada, wannan ne kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman afuwar Allah. Wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.